Mita 88.5 da laifin muryar zamani suna na Tijjani Adamu daga shalkwatar hukumar Hizba da ke nan unguwar Sharaɗa a karamar hukumar birni inda a cikin makon ƙarshen makon da ya gabata wato wannan hukuma ta kai Somali wani gidan badala da ke birji kenan a karamar hukumar Madobi inda yanzu haka muke tare da ɗaya daga cikin masu faɗa a ji a wannan yanki kuma malami a cikin wannan yanki na karamar hukumar Madobi wanda aka yi tumame za mu ji ta bakinsa dangane da wannan tumame da aka kai shin kwalliya ta biya kuɗin sabulu ko kuwa daga bangaren su da farko za mu so mu ji cikakken suna da matsayi assalamu alaikum sunana abdulkarim aliyu ni ne babban limamin masallacin shi abubakar dan tsakuwa da ke ring road nan kusa da gadar jirgi inda mota za ta bi ta sama jirgi da ta ƙasa to ni kuma haifafan madobi local government nan area da wannan gida yake ni haifafan maraya ne kuma shi wannan gida yana nan a mararrabar kwankwaso daidai birji shi wannan gida ya dame mu kwarai da gaske abubuwa da yawa tarbiyyar 'ya'yanmu maza da mata duk tana taɓarɓarewa abubuwan da ake zuwa a yi na baɗala a gudun nan ba shi ba zai iya faɗarsa ba saboda haka shi sa wannan aiki da wannan hukuma ta ta hizba muke jinjina mata muke cewa Allah ya saka mata da alheri kuma duk waɗanda suke eriyan nan ya kamata su jinjina wannan hukuma ta hizba kuma shi mai gidan nan Allah ubangiji ya faɗaɗa ƙirjinsa ya canza wannan gida daga abin da ake yi din nan ya yi abin da zai amfani al'umma ko ime da shi makaranta ko ime da shi wajen sana'a ko ime da shi wajen dai wani abu wanda Allah da manzon Allah suka yarda da wannan abun amma wannan abu da ake Allah bai yarda ba manzon Allah bai yarda ba duk mutanen kirki ba su yarda da wannan abu ba kuma yana ɓata tarbiyyar yara maza da mata da 'yan mata har da matan aure kuma ya kai abubuwa na sace-sace ya fara daɗa yaɗuwa a wannan area saboda baƙi ne suke ta zuwa iri-iri da shaye-shayen miyagun watan ƙwayoyi da shauransu saboda haka lalle wannan gida ina kira ga watan shi mai gidan tunda yake da shi mai gidan nan yayi ne kaman a ganin sa wani abu da zai kawo entertainment ya kawo sha'awa ga mutanen area to abin da ya kamata ya canza shi ya mai da shi wata cibiya ta koyon sana'a ko makaranta ko wani abu wanda yake mai alheri wai me ake a gidan jama'a ai gidan nan badalar da ake yi rawa ake tagala da kaɗe kaɗe da abubuwa maza da mata a tare a ikhtilai sannan ɗan daudu ma suna zuwa gurin nan da shauransu da shauransu da shauransu abubuwa marasa kyau wanda gaskiya baki ba zai iya faɗar abin nan ba a kafofin yaɗa labarai amma tun farko ku ba ku san aka buɗe wannan gida ba sai daga baya mu dai kawai mun ga an buɗe ne saboda irin wannan gida dama ka san mutum mai rauni ba zai iya buɗe ba sai wanda ya zama mai ƙarfi duk wanda ka ga ya buɗe irin wannan gidan ko a wace area ce ko a ina ne wanda ya isa ne to amma mu kuma amanar da take tsakanin mu da su waɗanda suke buɗe irin wannan gida ni musu wa'azi da sunan wakiltar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala su rufe gidan nan su ji tsoron Allah su juya akala gidan nan ta koma abu wanda zai amfani mutane duniya da lahira mu yanzu ba mu ma gidan nan a rufe shi gaba shi ɗaya ba za a sake buɗe shi ba don mu muka san irin bala'in da muke fama da shi dangane da ƴaƴanmu ƙanana set set set da ƴaƴanmu mata set set set har da waɗansu matan auren da zawarawa irin gurin nan ina tara mutane miyagu daga kurare nesa suna zuwa nan gurin suna suna samun mafaka su zo su kawo mana munanan watan aƙidu waɗanda suke ba masu kyau ba.
To menene kiran ku ga sauran masu faɗa a jiki ko masu hannu da shi da wanda kuma suke buɗe irin wannan da ma ba su kai ba suke buɗe wannan gida.
Kiran mu ga masu hannu da shuni wannan abu mu gudu tare ne mu tsira tare idan ka kyale wannan abu ka ce kai ba ruwanka wallahi wani ɗanka ko jikanka ko ɗan ɗan uwanka ko wani na kusa da kai ko na nesa da kai wallahi sai ya ɗashi wannan bala'in. domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zama da mutumin banza wanda ya zama fajiri fasiki kaman zama da kusa da makeri ne ko da bai kona maka riga ba ta wuta to riga ka ta yi ikirin ta ringa kauri zama da mutanen kirki kaman zama da mai sayar da turare ne kamar yadda manzon Allah alaihi salatu wasallam ya faɗa ko bai maka tsutsa ba wato ya dan san maka turaren nan ba za ka ji ƙanshinsa kuma za ka zauna a cikin jin daɗi da jin daɗi da harka mai kyau to don haka idan ana saɓan Allah a guri da wanda ita da ruwansa da wanda babu ruwansa in dai bai miƙe tsaye ya ba da taimakonsa ta inda za a gyara wannan abu shi koma watan daga saɓan Allah zuwa bin Allah ba wala abin ya shafi kowa kamar inda ya riga ya fara shafin ma an yi nisa a ciki saboda haka su ma manyan gari da limaman gari da manya-manyan gari duk ya kamata wannan abu da hizba ta yi su gode mata kuma su yi tattake su ma da kansu nuna goyon baya sannan waɗanda suke da alaƙa da wannan mai gida su gaya masa gaskiya kamar inda muke gaya masa alherin da ya kamata ya yi mutanen nan abin da ba zai ɓata musu tarbiyya ba tun da shi ma ɗan eriyan ne babba ne a eriyan nan mutanen eriyan nan suna da alaƙa da shi waɗansu ƴan uwansa ne waɗansu surukansa ne waɗansu kaza ne to duk wanda bai gaya masa haka ba to za su shari'a da shi gobe ran tashin alƙiyama bai biya amanar da take tsakani ba a yanzu haka mun samu damar samun kwamandar wannan wato hukuma ta hizba ustaz dr harun muhammad sani ibn sina kenan wanda suka kai wannan sumami a ƙarshen makon da ya gabata kuma har an samu ɗaya daga cikin wato jagori a cikin yankin wanda suka zo su yaba masa za mu so mu ji mai jama hankalin ko kai wannan sumami alhamdulillah hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda salatu wassalamu ala nabiyina muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba yan uwa masu sauraron mu daga nan hukumar hizba ni harun muhammad sani ibn sina babban kwamandan hizba na jihar kano nake muku addu'a da fatan alkhairi kuma nake kara jaddada godiyar mu ga al'ummar jihar kano irin goyon bayan da muke samu na kawo korafinsu ko kokensu ko neman sulhunsu wannan dama ɗaya daga cikin ayyukan hukumar hizba ne shi wannan yanki da aka na na, yankin kwankwaso wanda yake gurbi suke kiransa gurbi ko to mun kawo mun kai wannan sumame ne sakamakon irin ƙorafe-ƙorafen al'umma da ta yawa cewa ‘ya'yanmu jama'armu na wannan yanki suna neman burji suna neman wato faɗa cikin wani yanayi na ƙaƙanuka kuma muka tura ma'aikatanmu na yin aiki na farin kaya su gano mana zahirin abin da ake haka ne suka je suka tabbatar da duk irin waɗannan abubuwa da ake yi haka ne yara ƙanana masu ƙananan shekaru ‘yan mata suna wannan wurin suna cakuduwa maza da mata ana abubuwan da baki ba zai iya faɗa ba har ma binciken mai nuna mana cewa har ƴan makota wato wannan jiha daga Kaduna sukan shigo a irin wannan faɗala tare da su to a gari irin na Kano ya jama'a a yanki irin na garin Hirba gari irin na da'awa irin wannan na jihar Kano a ce a rika samun irin wannan to wannan ce ta sa gaskiya muka kai su mame kuma da za mu tafi yadda rahoton mu ya nuna akwai fatocin ƙwayoyi da ake aure da haka akwai waɗanda jami'an kula da fatocin ƙwayoyi na ndla da haka muka gayyace su muka yi wannan fatoyin operation na haɗaka da haka muka je da muka je muka wani mutum goma sha bakwai mutum bakwai ɗin nan daga ciki maza ne duk fatocin ƙwayoyi da haka nan take suka tafi da su su kuma ragowar matan muka rike su a nan wanda dole sai na ga wakilansu ko waliyansu ko iyayensu ko waɗansu dai magabatansu sannan an yi jan kunni sannan mu ka amma duk wanda muka gani dama mun taɓa kawo mota ita ba za mu sake ta ba ko ta ci za ta rabu da ita don mun sanar da su cewa duk wanda muka yi wa'azi muka yi gargaɗi ta je ta ji ta tuba ta koma gidan iyayenta shikenan amma duk wanda ta sake dawowa ta zo hannunmu to ba za mu sake ta ba don haka muna sanar da jama'ar yankin cewa wannan aiki da mu da ku aiki ne dama na Allah wanda ya kamata duk wanda ya ga wani abu mara kyau kamar yadda Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faɗa cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastadi fa bi lisani fa in lam yastadi fa bi qalbi zalika abu abul iman duk wanda ya ga wani abu mara kyau inji Muhammadu Rasulullah ya hana da hannunsa ya je ya ce kaza ba kyau kana da iko kana da sarauta kana da mulki ka hana idan ba za ka iya ba ka faɗa da baki sanar da jami'an tsaro sanar da malamai su nasiha sanar da mahukunta idan ba za ka iya ba ka ki abin a zuciyarka Allah ya gani dan ba zan iya bane da ni da kaina zan hana to in ka duba wannan Allah sai saka a cikin wannan gurbin amma kana gani baka ki ba baka hana ba ba ko zuciyarka bata ki ba to in abin ya tashi sauka kai ma kana ciki wannan shine nasi na Muhammadu Rasulullah sannan da kuma iyaye ku sani kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkanin ku masu kiwo ne kuma wallahi sai an tambaye ku akan kiwon da aka baku muna kira da shi kuma wanda ya kai wannan wuri tunda jama'a suna korafi ba samun zai lura da shi ba a'a mas'alar zamantakewar haƙƙin al'umma da kuma abin da ake yi man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha abinda Muhammadu Rasulullahi yace wanda ya sunnanta sunna ma'ana ka kagi wani abu mai kyau wanda aka duba a sunnance akwai shi karaya shi na aikin alkhairi to kana da ladan kana da ladan wanda yi haka kuma wanda ya kirkiri wani mummunan abu to duk wanda ya zo ya koya ya zo yayi wannan banda zunubin naka na yi to akwai zunubin wanda ya zo yayi menene ya kai mutum dan samu yau da ka faɗi ka mutu fa duk abin da ka bari gaba ɗaya ya zama na gado kai kuma za a tuntuɓe ka ya aka ka tara shi dan zatin Allah jama'a su rika jin tsoron Allah wajen buɗe abubuwan da za su yi musamman abin da kai kin duk masu irin wannan sai a ce ƴan uwa ne musulmi musulmi musulmi ne mita 88.5 da laifin muryar zamani suna na tijani adamu daga shalkwatar hukumar hizba da ke nan unguwar sharaɗa a karamar hukumar birni